أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi na mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na al'allama al-hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subu yau muna hudu hudu ne ko? na kira yau muna hudu ga watan jimadar ula 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 18 ga watan 11 2023 miladiya muna fata Allah mana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na 29 a cikin wani littafi mai albarka muna cikin kitabu sala insha Allah yau za mu tashi babi kenan kan matashin wani babi da malai yake cewa babul imamati babul imama yau za mu tashi baban da ke bayani akan limanci wato bancin darussa sun gabata game da abin da ya shahi wato irin sharaɗaɗɗuka na ita sallar irin su tsarki irin su huskantar alƙibla wato darasinmu na ƙarshe maka gaya babu istikbalin ƙibla muka yi to yanzu kuma za mu yi bayani akan limanci mala ya ce haza babu yuzkaru fihi adabal imami wal ma'mum wannan babu na na imama babe ne wanda a cikin shi za a ambaci na dubba ga shi liman da kuma mamu yaya limami ya kamata ya yi jagorancin sallashi yaya shi kuma mamu zai yi biyayya ga da'a ga shi wanda limamin domin shi sanya limami dama amfani shi kamar da za mu gani shi ne waɗanda suke bayan shi ya yi jagorancinsu a cikin wannan ibada mai girma wanda ta ce mafificiyar ibada a cikin ibadu na gaɓu duka wata ibada wanda ake yi wanda jiki zai aiki ne za a yi to sallah ita ce shugabansu kuma ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci da haka muhimmancinta yana da girman gaske na haka Allah ta'ala sai ya tsara a ciki yayin da za a yi ta to za a haɗi ne kuma a samu guda ya kasance shi zai yi jagoranci to yin wannan jagoranci shi ne imama shi kuma ya jagoranci shi ne liman to ba zai yi wadaka da ra'ayin yadda yake so sai shari'a ta ƙindaye mishi a wuri kaza liman kaza za ka yi kaza kaza za ka yi kaza kaza za ka yi kai ma mamu ga yadda za ka yi wannan shi ne musulunci kuma wannan shi yake nuna maka cewa wato sallar da za a yi a garin nan wadda za a yi a daba garan wadda za a yi a niyami ko kuma ka ce wata ƙasa daban ko ka je saudiya ko ka je china in dai sallar musulunci ne so yadda muka yi magarba na haka zafi amma da ce wani abu ne na ra'ayi kowa yana bin abin da ya ga dama ne to a anguwa ma ya sha bambam ko kuma masallaci ga ɗaya nan ga ɗaya a can sai ka ga sallar ta sha bambam to in dai musulunci za ta sha bambam ba in ka ga an sha bambam to wani ya kauce ina ta fahimta da haka kenan sai a bincika ga waye yake kai dangan waye yake kan kuskure mai daidai sai ƙara nutsuwa ya ci gaba da yi wanda yake kuskure ya dawo ya gyara da haka dai shi wannan baban za a ambaci ladubba da wajibobi da mustahabbobi wanda musulunci ya dora wa liman da kuma mamu ma da cewa ma yajibu ala kullin minhuma kenan za a ambaci abin da ya wajabta kan kowane ɗaya daga ciki liman ko mai bin liman wa yustahabbu za a ambaci abin da yake mustahabbi ne a gare su ko shi liman din ko mamun male ce wa fihi bayanu alaqati ba'dihi ba'dihi ma bi ba'd a cikin baban akwai bayanin alaka tsakankanin liman da mamu mana baban dai zai yi bayani ne ka cokar akan liman da mamu da kuma abin da ya hada su ina wata fahimta malaka cewa wal imamatu nizamun ilahi shi limanci wani tsari ne daga Allah ta'ala nizamu ne na al'ila Allah subhanahu wa ta'ala ba mu bane musulmi ka taru maka tsara maka cewa haka ya kamata ne a'a ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba shi bai ga cewa haka za a yi a'a Allah ta'ala shine yayi wahayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za ku yi sallah akan wannan tsari dan haka shi limanci tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala yurshiduna Allah subhanahu wa ta'ala fihi amaliyan a ciki Allah ta'ala yana dora mu ne akan hanya a aikace ila maqasidi ila maqasida saniya zuwa ga waɗansu manufofi na musulunci manya-manya masu daraja masu alfarma wa a hadafin samiya da waɗansu manufofi waɗanda suke maɗaukaka min usuli ta'a na kyautata biyayya za mu ga cewa kamar da malamin ya ɗauko maka gaban ne cewa wato za mu ga yadda musulunci ya karantar da mu wajen wajibci da kuma bin diddigi wa liman a sallah to a nan in kuma karatu ne ake bamu na rayuwarmu na waje yadda Allah ta'ala ya tsara mu bilima a cikin sallah kadda mu yi saba mushi kadda mu yi kaza to haka jagororinmu a musuluncewa waɗanda suke shugabanni ne a rayuwarmu na yau da gobe wajibi ne musu da'a da kamar da yake so ya liƙa maka tsakankanin wannan limancin na sallah da kuma limanci na mi na wajen sallah da jagoranci na wajen sallah kuma ma yadda musulunci ya taso a da farkon musulunci da alƙurunin faddala da waɗansu ƙarnannuka in aka cewa ne shi ne sarkin gari to kuma shi ne limamin gari daga baya ne ana ta tahiya ana ta tahiya duniya tana shiga zuciyoyi kasa mutum yana da mulki shi mulki matsala ne da shi sai suke nisa da karatun addini ake rabawa ake ware ana warewa ana warewa har aka kai wurin da ga ka shugaba ne baka iya limanci ba ka ba mutane sallah har ma yanzu da ɗan adam ya kai wani matsaya wannan zamanin har aka zo wani tsarin da wai a alfasulu bai na dini wa daula ko wani tsari na yanzu wanda wannan zamanin ake tare da shi wai a rabe tsakankanin addini da ƙasa ya ce da ake cewa kaga ƙasashenmu wai a ce ga ko gomiya tara da tara musulmi ne wai amma tsarin tahiyar da ƙasarku ba musulunci ko ɗaya a ciki to su waɗanda suke ganin su ya kamata su yi jagorancin ba san komi ba da addini kiran dole ne wani abin ya aku don haka da kenan a farkon al'amari limami shi ne sarkin gari shugaban kasar shi ne limami shi ne limamin juma'a yanzu yi hudu ba yamma mutane wa'ad kai a rumar kan da za su gyaruwai a ce sarkin garinku ko shugaban ƙasan akwai masallaci nashi shi zai zo ce muku Allah ya hana zalunci Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza ai wallahi ko zai yi inda ɗari cikin ɗari zai yi to ya taga taka zai samu yemi ko da hamsin cikin ko da rabi za a rabi tawa saboda wahayin shiga aka zo aka raba musulunci da jagoranci dole ne mutane dama menene wanda yake sanyawa dan adam da baibayi wajen saban Allah da zalunci tsoron Allah ne ma wallahi duk wanda bai jin tsoron Allah in dai zai kebance shi daya duk abin da baka tsama na tsoron na saban Allah wallahi zai to kai ka sawara mana kai ka sa a kanka mutum ne bai jin tsoron Allah miye ba zai ba dukiya ma'ana zuciya tana da sha'awar dukiya tana son mallaka gashi ya zo hannunta ba tsoron Allah ai bai ci bane abin mamaki ba in ya ci bane mamaki tsakani da Allah ba mutum ne a ce babu tsoron Allah tare da shi ya keɓance da wata mata to ga gaba yi bazina sai da koma shi lafiya ai a ce bai yi bazinin shi abin mamaki amma a ce ya yi dawa ya haka ne ake tsammani to da wadanda aka aka raba jagorori da addini aka raba su da tsoron Allah sai kuma yin komai yakan yi afuwa da haka kenan wato limancin wannan na masallatai da aka sa liman da mamu wani ƙwarya-ƙwaryan jagoranci ne ake karantar da mu na rayuwarmu ne da gobe da kankaninmu da sarakunanmu da jagororinmu da shugabanninmu to shi ma nake ce maka kenan shi wannan limancin da kake gani tsari ne daga Allah subhanahu wata'ala Allah yana karantar da mu ne yana dora mu hanya ne a aikace zuwa ga waɗansu manufofi na musulunci waɗanda suke manya-manya na kyautata biyayya malikaca wali itida bil kuwat fi mawatsi na jihadi don kenan a koya mana koyi da jagorori a wuraren yaƙi yayin da aka ji aka ce ga rinduna nan ga bataliya nan ayar akwai shugaba to wannan shugaban yadda ake koya maka tuni a masallaci an koya maka a wuni so biyar yadda ake biyayya ga shugaba na gaba ana fahimta ko? haka ma da yake cewa kenan wa ta'biyati li amali askariya wal harakati al harbiya kenan dai ga sanare duka waɗansu manumohi ne wanda yake koya mana kuma wa man ta'udu ala al musawat wal musawa banda jagoranci a tahiyar da mulki ne yau da gobe a tahiyar da mulki na jagorori a fagen yaƙi to kuma ana koya mana daidaito da kuma wato kadda wani ya nuna fifiko daidaito da rashin fifiko haisu ya ƙifo sariru ma'al kabiri ta yadda za ka ga yaro ƙarami ya tsaya tare da mu babba walgani ma'al faƙir mana mawadaci da talaka wa sharif ma'al wadir madaukaki da kaskancacce ila gairi zalika da wani daga cikin wato wannan ababen da muka zana min asrarin na daga waɗansu wato sirrirrika ta futul hasir wanda ba ya girgiye su wannan sallah ta jam'i da ake yi da sanya liman fa'idodin da yake ciki da darasin da yake ciki ya fice a ilgarsu malaki haza to wani abubuwan da aka bayyana ga baki da wanda suka gabata da fa'idodin da aka ambata wal maqsadul asma ita dai sallah ta jam'i da ake yi da sanya liman manufa wanda yake shine kololuwa huwa ibadatullahi ta'ala shine ibadar Allah wal khudu bayna yadayhi da kaskantar da kai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine ma'ana manufar yin sallah liman da mamu an gane ko wannan ita ce mana manufa mafi girma bauta ga Allah kaskantar da kai a gaban Allah to amma duk da wannan akwai waɗansu fa'idodi a ciki na nuna mana iya da'a ga magabata an fahimta ko sai hadisi na farko a cikin wannan baban malaki cewa alhadisu sani wasaba'un hadisi na saba'in da biyu an abi hurairata radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول, أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة وانا حديثا قد أبيو ده إمام البخاري ده إمام مسلم دو سنفتار ده وانا حديثي حديثي نفرقو أنا بابا ده أبي هريرة يدالة تبتع قريشي يتي ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أما يخشى شن wai baya jin tsoro wannan kalmar ta amma kalma ce ta istifham ma'ana ma'ana kamar tambaya asalinta eh, hamza ce ta istifham da kuma kenan ma annafiya aka gama su sai zama amma anan malike cewa abinda ake ni da na istifham istifhamu taubih tambaya ne na wato kaman a ce maka don mi mi yasa kaga wannan irin wannan dammin na zargi ne tambaya ce ta taubih ma'ana ta zargi amma ya sha wai yanzu baya jin tsoro to zargin shi ne ake yi shi ne taubih ne an gane ko kenan amma ya shashin baya tsorowa allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam wanda yake daga kanshi kafin liman a sujada ko a ruku'i an yi ruku'i liman bai dago ba kai sai ka dago an yi sujada bai daga ba sai ka daga to mai yin wannan aiki shine manzo yake mishi tambaya na zargi wai baya jin tsoro ne an yi hawilallahu ra'asahu ra'asa himari baya jin tsoro ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya juya kan shi ya zama kan jaki baya jin tsoro wannan aw ya ja'ala suratahu surata himari ko kuma baya jin tsoro Allah ya maida surata surata jaki gaba ɗayan shi ma gaba ɗaya to a wannan hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya cewa limami abin sani kawai ana sanya shi ne a sallah don aimi don a koyi da shi baya halitta mutum a cikin ayyukan sallah ya rigayi liman ya yi wani abu kafin liman yin hakan mana yin koyi da liman kin wajibi ne kamar da zamu gani saba mishi kuma wa haramun ne ana fahimta ko yawa to wannan aikin na mutum ya riga liman a rukuyi ko a sujada ko kuma a cikin ayyukan sallah gaba daya yin wannan aikin idan mutum ya yi kamar da zamu gani shi dai haramun ne to in kayi ya hukuncin sallaka shine malamai suka suka yi ittifaki da farko dukkan malamai sun yi ittifaki akan cewa rigayar liman a cikin wani aiki daga cikin ayyukan sallah haramun ne saboda mi saboda wannan narkon azaban da aka faɗa cewa bakka jin tsoron a mai da kanka kanka kare ko a birki daga gaba kidin ka zama jakki kaga wani ayi wa'idi ne ko ma'ana kamar an faɗi narkon azaba ga wanda yake wannan aikin to babu wani aikin da za a faɗi na rukun azaba kan shi face ya zama tomi haramun ne an gani to don haka kenan wato su malamai sun yi ittifaki akan cewa rigayen limami haramun ne to yar sun yi saɓani to idan an mutum ya rigaye shi sallar ta yi ko ba ta yi ba jumhurin malamai suka ce sallar shi ta yi ba ta ba shi ba amma imamu ahmad ya faɗa cewa sallar shi ta ɓace har ma aka rawaito ibara daga gare shi yake cewa laisa liman sabaqa al-imam laisa liman sabaqa al-imam sala ai babu sallah ga duk wanda ya riga ya liman a cikin wasu ayyuka daga cikin ayyukan sallah ka rigaye shi babu sallah waɗansu daga cikin malamai na mabiya mazabar shi imam ahmad suke cewa duk wanda ya rigaye limami a ruku'i ko sujada to wajibi ne a gare shi ya dawo kahin liman ya kahin liman ya riske shi yanzu misali ana tsaye ko ya san suratul a'la ya haddace ta kuma an ce sufi ibrahim wa musa mi za yi rukuyi ko kawai sai ya tahi limai na tsaye to suka ce in yi haka wajibi ne ya dawo ya tsaya bayan limai ya ce ya bi shi amma in ya tsaya liman ya iske shi sallar suka ce shi mata lalace ana fahimta ko? a amma malamai suka ce abin da ya fi inganci ƙaunin imam ahmad na harko cewa duk mutumin da ya riga ya liman da kangam kai riga ya liman da kangam ba ka da sallah sallah mutum ta lalace da gangam kuma wannan shine ƙaunin shehu islam ibn taimiyya da sauran waɗansu daga cikin malamai an bayyanta da aka ne zance wanda yake shine daidai duk mutumin da ya riga ya liman da gangam ba shi da sallah da gangam amma akan mantuwa ne ko ka ji wata kabbara kana tsammani shi ne he da ka doka gani ka dago he gan shi a rukui to me za ka yi kawai ka koma an bayyana na to sai fa'idodin da suke cikin shi wannan hadisi na farko da muka karanta fa'ida ta farko haramcin daga kai a cikin sujada kafin liman saboda narkon azaban da wannan hadisin yake nuna ba kuma ne yake nuna hadi kenan fa'ida ta biyu ana hada saboda shi hadisin ya zo a kan sujada ne to ana hada duk wani aiki duk wani taharruki duk wani tanakuli a cikin sallah ruku'i ne sujada ne daukowa daga sujada dagowa daga ruku'i tashi daga tahiya daya duk da yawan daga wani gaba zuwa ni gaba shi ma hukuncin shi kamar hukuncin sujada ne ana fahimta kiyasi akan wannan ko saboda an sa liman da kai koyi da shi to ya za ka rigaye shi tare da cewa ko waɗansu malamai sun zo da wani hadisi daga abu huraira ya dala tabbata a gare shi wai an ce manzo salama ya ce alladhi yakhfidu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasiyatuhu bi yadi shaytan mutumin da yake dukawa ko ya dago kafin liman to wannan mutumin kokuwar kanshi tana hannun shi dan kenan shi dan ne yake abin da ya ga dama da shi to shi wannan hadisi wato imamul bazzar da imam malik da sun rawaici wannan hadisi a wasu wurare daban-daban sai da imamul albaniya shi ya ce shi wannan hadisin da ifi ne na cewa mutum kokuwar kashi tana hannun shi ɗan zama ko hadisin ya ya raunana amma ma'anar aika ga inda ba shi ɗage yake hannun ya za a yi karka wasa da sallah irin wannan kana ɗaga kai kana sabkewa fa'ida ta uku hadis yana nuna mana wajibcin wajibi ne ga mamu ya yi biyayya ga liman a cikin sallah saboda wannan wa'idin da aka faɗa fa'ida ta hudu malaka cewa annal jaza'a min jinsin amal kenan sakamakon da za a ma mutum daidai da aikin shi ne yayin da ya kasance kan ne ya yake ɗagawa ko ko ya sadda to sai aka yi sakayyawa shi wannan kan to za a juya shi ya zama kai kai irin na jiki fa'ida ta biyar wato alkawali da aka yi na cewa wanda yake rigayar liman za a shafe surar kanshi ko a shafe shi ya zamanto kan jakki ko ya zama jakki shi ga baki ɗayan shi sun ce dalilin da yasa aka yi amfani da jakki saboda wata munasaba wata kamanceceniya da ya yi na aikin dashi da na jakki suka ce wato jakki shine yake yin abu ko ya daga kan ko ya juya babu ma'ana babu fa'ida babu wata fa'ida kawai balidanci ne jakkanci ne yasa jakkin yake wannan abu suka ce to idan mutum ya yi haka nan to ya yi kamanceceniya da jakki a cikin jakkanci suka ce abin da ya sa duk mai yin wannan mai riga liman ya san dai ba yadda za a yi sai in lima ya salama zai salama ko ka taba ganin mai riga liman kuma a salama ya rigaye shi duk tsiye shi da aka zo duk gaugawar da kake yi to sai lima ya salama za ka yi salama to don mi za ka yi abin da ba shi da fa'ida da kai gaugawan ka rigaye shi to mi wace fa'ida ka samu da ce in kai ne ƙara za ka yi kai ka tahiyarka to gaugawan na ka yi amfani to amma duk gaugawan da za ka yi ne sai ka tsaya ya yi salama za ka yi za ka yi salama to ashe gaugawan da kake yi wani abu da kake wanda yake ba shi da fa'ida suka to in wannan balidanci ne wannan jakkanci ne da aka shi yasa suka ce mutumin mai yin irin wannan ya yi kamanceceniya da jakki wajen jakkanci da rashin hankali shi yasa aka kamanta shi da da jakki an gane ko sai fa'ida ta gaba kenan wannan fa'ida ta biyar ta shidda ce dai muka kwatsi sai fa'ida ta bakwai wato narkon azabar da aka ce za a canza surar mutum mai daga kan shi kafin liman za a canza su surar shi zamanto sura irin ta jakki ko kai irin na jakki malaci wannan amurin mumkin abu ne mai iya yiwuwa in Allah ga dama sai haka kin an gane ko sai yake cewa sai dai ba a nakalto ba an taba samu wani wanda wannan ukuba ta kama shi ba taba samu ba a cikin tarihi waɗansu suna sallah wani kan shi ya zama kan jakki ko wani ya zama jakki tare da kuma ana samu masu mai riga liman kin an bayyanta ko to wannan Allah subhanahu wataala daga cikin rahama shi da jin kanshi yayi ga wannan al'umma amma tarihi ya nuna Allah ya ga mana hatta a cikin Qur'ani akwai mutanen da suka saɓi Allah kuma Allah ya juya su mai da su ta halitta daban Allah ce wa laqad alimtum alladhi na'tadu minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi Allah ce ai kun san waɗanda suka wuce gona da iri game da farautar ranar subdu aka ce kada su farauci da kihi ranar subdu sai suka yi wayo su sa tarkon juma'a zo su ɗauka rayushi ran ladi shi kuma Allah ta'ala don ya jarrabe su Allah ya ce ranar da aka hana su wato farautar to su kifin zawa suke shurra'an su zo ga shirin burjik har kama mai gagalace da ruwa suke musu suna baki su rika urowa suna haɗowa suna koma Allah ya ce yau kenan ranar da kuma ba sa tarkon lata a cikin ba sa zo musu kai ta nema ka rasa da kyal ka ga ɗaya ko kuma gidan ku uku ne kuma kishi ɗaya ɗan ƙararrami amma ran da aka ce ka ayin gaba ɗaya suke zawa suna tawari ce suna yau nan na jarabe su ya gani sun yi kuma sai to waɗanda suka yi wannan Allah ta ya tsine musu albarka sai ce musu kuno kiradatan khasi ku zama birrai kuma suka zama birrai to Allah subhanahu wataala yin hakan amurin mumkin yakan iya yiwuwa Allah ya gada masa ya haka to amma saboda jin kan shi ga wannan al'ummar da falalar annabinta Allah subhanahu wataala ya rangwamta ba taba samun a tarihi ba wani wanda wannan ya same shi waɗansu malaman suka ce ai ihtimal ta yi abin da ake nufi da cewa za a mai da kan shi kan jiki a ma'anance kenan sai ya zama kamar jiki ba fahimta ba ganewa da hankalin kama sai ka zama wawa balidi duk mutumin da ke rigayar lima a cikin ayyukan sallah to Allah yakan yi mishi hukuba da rashin cikakken hankali ai dai kun gani jakki da yake ko to sai Allah ya baka wani tunani da kamar jakki ka kasa gane me zai amfane ka me ba zai amfane ka ba me ya kamata me bai kamata ba duka menene sakamakon bujirewa wa imajiman wato da'a a cikin sallah a takaice dai shi wannan hadisin gabaki da yake da wannan abubuwan yana nuna mana wajibcin mi biya ga liman haramcin mi sabawa liman sai hadisi na gaba al-hadisu salis والسبعون حديثي نا سبعين دقو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جئل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وانا ليس أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة حديث أبي هريرة يدالا تبتا أغريش yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innama kai wani ailil hasir ce ko abin sani kawai ju'ila al-imamu an sanya limami li yutamma bi ko dan ai koyi da shi da aka sashin fa'idan kai ma mu dan kai koyi da shi ne an ba kai koyi da shi ba to ina fa'idar sashi ina fa'idar a sa liman mu kuma mu jeru kowa ya abin da yake so akwai fa'ida babu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai abin sani an sanya limami ne don mu koyi da shi ya ce to don haka fala ta talifu alaihi kada ku saba mishi kada yana wani aiki kana wani aiki ko kuma ka rigaye shi yin wani aiki a jagoranka ne da'a za ka yi mishi fa'ida kabbara idan liman ya ce allahu akbar fa kabbiru kuma ku yi kabbara wa idan raka'a idan ya yi ruku'i farka'u ku yi ruku'i kaga can mutsallake wa iza sajada fasjudu to haka kowane aikin aka ce idan yayi sai a ce fakabbiru farka'u was fasjudu to wannan fa'un din ta fa kabbiru ko wato fa'ida kabbara fakabbiru in yayi kabbara ku yi kabbara to yi wannan fa'un din tana fa'idantar da abubuwa guda biyu الترتيب والتعقيب الترتيب والتعقيب tana fa'idantar da ma'ana tartib jeri me ma'ana jeri in yayi sai kai kiran sai a jera aka ce jera ba kiran daga wannan sai wannan ko kiran daga yayi sai kai ita kuma wannan fa'in takan fa'idantar da ta'aqib ta'aqib shine mi yana yi to kadda ka tsaya ka jira ka yi jinkiri sai ka yi mubasharata wannan faɗin shi ne abinda take fa'idantarwa an fahimta ko? na da haka kenan masu biyayya ga shi liman sun kasu kashi hudu mamu sun kasu kashi nawa kashi hudu akwai masu rigayar liman wanda wani hadisin ya haramta ko ka riga ilimin wani aiki daga cikin ayyukan sallah akwai waɗanda suke yin daidai da liman su yi tare da liman akwai waɗanda in liman ya yi sai sun tsaya sai sun jinkirta kamar su kaɗai suke sallah sai can an jima tukun su yi kuma akwai waɗanda suke su masu biyayya daga liman yana yi sai to duka waɗannan guda hudun na farko wanda yake riga ya liman wannan aikin da yake haramcicce ne in ya da gangama yana da sallah ko ba shi da ba shi da sallah mai yin tare da liman wannan aiki nashi makuruhi ne an karhanta shi kuma karancin wannan zai yi tasiri a ladan sallan shi ma'ana sallar tashi tawayayya ce kenan da gaggace ina ta gani shi ma wanda yake yin jinkiri kaga mutum liman ya taso ya zamna har ya kusa yin sallama wai har zai na sujada yi me kake cewa daga lima ya tashi ka tashi za mu ga a can gaba shi biyayya ga liman wajibi ne in yayi kai wajibi ne to amma ka zauna ka yi addu'a cikin sujada wajibi ne mustahabi ne don me za ka bar wajibi karga mustahabi kaga waɗansu liman ya yi ruku'i ko ba za su yi ruku'i ba liman yana ɗagowa su suna zuwa sai a yi saɓani a tsaka shi wani ganganci ne kenan baya halitta mai yin jinkiri shi ma ba ƙaramin laifi ke ba biyayya da aka ce bai yi ba tun da wannan kalmar ta fa fa harafin na fa yakan nuna tartibi da taqibi ma'ana dai yan in yayi kayi kuma a taqib yana yana yin abun kai ma kai tsaye kai kanka jira fatiha baka kare ba dama ba dora maka ba liman ya dauke maka kuma yanzu ku tsaya ku kalla rashin mutum wani lokaci mutum yakan yi wani rashin lissafin da in ya tsaye tunani shi da kanshi zai ga cewa akwai matsala yanzu mutumin da ya zo suna sallar da liman irin wanda ake yi ko guda biyu na ƙarshe wanda ake yi da gaugawa liman yana karewa shi yana iyaka na buduwa iyaka na sa'in shi liman ya kare ya yi rukuni kai ne ka tsaya kana hidinar siratul mustaqim siratul lazina kai jinkiri ko ko hanyar rigaye ka yanzu ka doge he kayi to mai irin wannan to kamata in ka isko shi a ruku'i kai ilga'in sallah so nawa ka ka iske limami a ruku'i kai fatiha kai sura to amma dan za ka ilgata a ruku'i ma'ana kai araka kuma cikakka a nan kayar liman ya dauke maka karatu da kuma da kuma kayar ra tun da mun yi ittifaki duk mutumin da ya isko liman yana ruku'i ko sai kai ruku'i kana da raka'a ko baka da cikakka ko ba cikakka ba yo da kai akai fatiha kai isko ba kai yana ruku'i ba kuma ka yarda kana da raka'a cikakka dan mi in kuna tsaye kai da shi kai shi ya kare kai ba kare baka ce wai ka kare saboda ganin ci wasa ka in ka lissafa wancan bai kamata kai wannan ba da haka kenan limami yana yin kudin dai sallah ce ake da limami to duk abin da kai liman ya dauke maka an gane ko in a bayyane yake abin da yake wajibi akan ka tsaya zaka ka saurara abin da yake in a asirce ne kai ma ka karanta amma in dai da ya yi intikali daga tsayuwa zuwa ga rukuyi ko baka kare naka ba bin shi zaka ina wata an gane da haka kenan wannan kalma ta cewa fakabbiru farka'u fasjudu to da tartib da ta'ib in yayi za ka yi kuma kai tsaye babu jira don ana ana, ana samun wannan ɗabi'a mummuna da yawa daga cikin mamu limam ya yana yana rukuyi kana wai kana tsaye ko ya dago daga sujada kana nan kana ta kaza kaza kaza da sauransu yanda kake da dama ka yi addu'a a cikin sujada idan aka zo aka yi ta giya ka yi sallama nan ma wajen addu'a ne idan ka salamce wadanda suka ce nan ma wajen addu'a ne wadanda suka ce a azkar ne to aka ce dubur bayan mana dubur sala bayan sallah yakan ya kasance kafin sallama kuma yana ɗaukar bayan sallama kenan bayan sallama makana iya tsaya ka yi kai addu'o'inka amma lalle lalle ka tsaya ka cika wannan wajibin na mi na biya da mi kar ka zaman to masu rigayen shi kar da ka zaman to masu yi tare da shi kar da ka zaman to masu jinkiri bayan yayi kai kana yana da kuyi kana wani da banka da ka zaman to wannan na hudu na karshe kuma wannan shine daidai yana yi kai Allah da tar da mu na'am kenan manzo yake cewa fa idza kabbara fakabbiru kenan in yayi kabbara ku kabbara wa idza raka farka'u in yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida kaje da ke karanta shi sami'a Allahu liman hamida ba sami'a Allahu liman hamida wala suna ta ta shididi wala biya suna sami'a Allahu liman hamida liman hamida sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga wanda ya yabe shi kenan idan ya ce sami Allahu liman hamida faƙulu kuku ce rabbana wa lakal hamd wa idan sajada fasujudu idan ya sujada kai tsaye yana karewa ta kubi shi kuma ku sujada wa idan salla jalisan idan limami ya yi sallah a zaune to fasallu julusan kuma ku yi sallah a zaune a jima'una ga baki ɗayan alhadisun rabi'u wa saba'un hadisi na saba'in da hudu an aisha ta radiyallahu anha qalat salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi baitihi wa huwa shak fasalla jalisa وصلى وراء وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون شمان أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة حديث لنا أم المؤمنين أور مؤمني عائشة يدالة تبت أغريتا تكتشوى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكي منذ صلى الله عليه وسلم ياي صلى أجدنشي واتو ينا مر الله شاكي معنى مريض ينا رش الله to fa salla jalisan sai ya salla a tsauni dama salla wato alkiyamu ma'al kudura wajib wajibi ne mutum ya tsayuwa a cikin salla amma tare da ma'al kudura tare da iko in baka da iko ha salli jalisan kai a zaune an gane ko na to ba shi da sallah tunda mutum ba shi da sallah kaga wannan uzuri ne in baka yi a tsaye baka iya a tsaye sai kai azumi to yana rashin lahiyar da har baya iya yin sallah a tsaye sai ya azumi ta ce wa salla wara'ahu qaumun qiyamun sai waɗansu mutane suka yi sallah a bayan shi a tsaye shine limami shi yana zaune su suna mi suna tsaye fa ashara ilayhi sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya musu ishara ya musu nuni anijilsu mana ya haka ku zauna ya musu ishara cewa ku zauna suka zauna aka yi sallah da liman da mamu duka ne a zamne falamman sarrafa qala lokacin da manzo ya sallama ya kare sallama sai ce musu inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ai abun sani kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza raka'a farka'u in yi ruku'i ku yi ruku'i wa idha rafa farfa'u in ya dago ku dago wa idha qala sami Allahu liman hamida idan yake sami Allahu liman hamida faqulu to ku ku ce rabbana wa lakal hamd wa idha salla jalisan idan limamin ku ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'una to kuma ku yi salla ga baki ɗayan ku a zaune to ga wani hadisin da na ummu na aisha da kuma na abi huraira suna dauke da sako waɗanda suke masu kamanceceniya da juna kusan abu ɗaya ne suke bayani a kan shi na a kaga cikin sallah an ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi wala takhtalifu alayhi ko an sanya liman dan ku yi koyi da shi fala takhtalifu alaihi kada ku saba akan shi kada ku sami kada ku saba mishi to anan malamai sai suka yi sabani game da ingancin sallan mai farilla yayi koyi da mai nafila an sauna matsala ko wannan yana nafila ni ina farilla sai yanzu in yi koyi da sai yanzu in bi shi to malamai sun yi sabani akan haka ana samu sabani ko ba samu ba an samu sabani tsakankanin wa liman da kuma mamu to imamu malik da abu anifa da kuma mashuhuri a mazhabar hanabila rashin ingancin wato mai farin ne mai nafila baya halitta mai farin ne mai nafila sun kafa hujja da wannan hadisin wanda ma'anar shi ne cewa inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi suka ce to kasancewar mamu yana farilla limami yana nafila kaga suka ce wannan sabani ne tsakankanin su aniya wanda ita kuma niyya ita ce mafi wato girman abinda sallah take kai kawo akan shi ko zace madarus salat ita niyya ita ce gimshiki to sai aka samu niyya ku kai da limamin ka an ce kaga saba mishi kuma niyya ku ta saba to waɗannan sun akan cewa baya halitta kenan tunda niyya ku ta saba mai farilla baya bin mai mi mai nafila na haka malikiya mai farilla baya bin mai nafila an gane ko to amma imamu shafi da imamu auza'i da tabari da sauran waɗansu malamai sun taya akan ingancin mai farilla bi mai nafila an gani kuma an samu wata ruwaya ma daban daga shi imam ahmad shi ma ya ce ya halitta mai nafila mai farin labi mai nafila kuma haka da yawa daga cikin malamai ta na mazhabar hanabila irin su ibn kudama irin shi shekwan islam ibn taymiya irin su ibn al sun tafi akan mai nafila mai farin yana ibi mai nafila sun kafa hujja da hadisin mu'az wanda buhari da musulun sun rawaito shi da yake cewa kane yusalli ma annabi sallallahu alaihi wa sallama summa yarju fa yusalli bi qaumihi tilka salat mu'az ya kasance yana yin sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallama misali in la'asar ce ko azhar ne to zai yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama magariba ko isha'i amma galiban da ma isha'i ce zai sallar isha'i tare da wa da nasarar salama sannan kuma zai tashi sun mayar ju'u sai koma can anguwarsu ko garinsu fayusalli bi kaumi tilka sala sai ma mutanen shi limancin waccan sallan da ya zarta manzo sallallahu salama ana farin labi mutum yana farin labi shida a lokaci guda daga an yi farin ta farko duk sallar da za ta biyo mice ce na fila ce to ga wani ai nassi ne fi mahallin niza ko kaga nassi ne a wurin da ake mi ake jayayya kuma haka nan suka fa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imam abu dawud ya rawaici wannan hadisi da imamun nasa'i imam al-albani ya ce hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama as-salatul khawf sallar tsoro ayin ana sallar tsoro a wajen yaƙi ana kasa su mayakan kashi biyu ne shi manu salasalama ya yi tun da akwai sufa daban-daban na sallar to daga cikin sufofin akwai wani salasalama tawaga ta farko za ta zo sai ya raka a biyu da su sai su salamci su sai su ta yi sai tawaga ta biyu ta zo su ma ya sallama mai raka a biyu da su sai ya salamci ana fahimta to kaga waraka a biyu da ya na harko da tawaga ta harko mi yake farilla yanzu raka a biyu da ya yi ta biyu da tawaga ta biyu mi yake nafila da aka kira waɗannan nassosi na kan cewa mai nafila mai farilla ya kan iya bin mi mai nafila dama su ma waɗancan akasin wannan ƙin ba su yi inkari ba mai nafila bi mai farilla to amma in in a mujibin abin ne to shi ma da bai kamata ba ko tun da hanyar za a samu saɓani an fahimta to shi ne malamai suka ce wa ma'ana fala takhtalifu alaihi ai fi af'ali sala kaji abin da ake ne kada ku sabawa liman na cikin hadisin ana nihi ne a cikin ayyukan sallah amma aniya akwai nasosi na daban da suke nuna halaccin wannan kin an gane ko yawa sai ababen da za a fa'idansu da su a cikin wannan hadisi ko kuma waɗannan hadisai guda biyu kinar makaranta na abu huraira da kuma na umu na aisha ya dala tabbata a gare su abu na farko wajibcin mana wajibi ne ga mamu ya yi biyayya ga liman a cikin sallah da kuma haramcin rigaye shi kamar dai wancan hadisi na farko wanda ya gabata duka suna nuna abu guda haramcin sabawa liman faida ta biyu haramun ne ka sabawa liman kana wani abu yana wani abu daban a cikin sallah da kuma hadisin yana nuna bacewar sallah wanda ya saba ma liman inda da gangan kai wannan akan mantuwa ne kai kana tsamanin ya dago ka dago sai ka koma kai wannan ba ka ba matsala saboda mantuwa ne ba a kama ka game da abin da kai mantuwa abinda kai ba da gangan ba ba a kama ka amma mutumin da kawai da gangan kawai sai zuwa zamana yana jiran liman ya dago da gangan wani ba shi da sallah a fa'ida ta uku abin da ya fi wajen biyayya ga liman to shine ayyukan mamu su abku bayan ayyukan liman kai tsaye wannan shine afdal kamar da muka faɗa an gane ko kamar da malamin suka fada makruhi ne kai daidai da shi a cikin ayyukan sallah ko kuma kai jinkiri a hadisin waɗannan hadisin guda biyu suna nuna mana cewa lalle liman idan ya yi sallah a zaune saboda kasawa saboda rashin lahiya to mamun da suke bayan shi su ma za su yi sallah a zaune ko da suna iya yi a filahin salau gaba ɗayansu an gane ko wannan kuma an shar'anta mana wannan ne saboda mi ta haƙiƙan lilmuta ba'aci wani iktida saboda a tabbatar da wannan koyin da kuma biyayya ga liman ana fahimta kaga wanda ke nuna maka wajibcin saboda tsayuwa a sallah ne ne wajibi ne kai lahiyar ka lauduka a cikin ƙoshin lahiyar ka ka ƙoshi ba yunwa a cikin babu komi in da limamin kai na zamne rashin ya kama shi ko hajijiya ta kama shi kawai ya zauna wajibi ne gaba ɗaya ma musu zama yana ke nuna maka girman biya ga liman ya yi kana da daman ka tsaya ka tsaya kaga mutumin da yake cikin ƙoshin lahiya wajibi ne ko wajibi bane sallar farilla wajibi ne ko sai sallah a zaune akwai sallah ko babu ba shi da sallah to amma saboda a nuna maka irin girman biyayya ga limankin to in shi ba shi da dama yayi sallah saboda so ake yi kai biya da shi kat da kat to in ba shi lahiya shi in ya zauna kai kana koshin lahiya kuma na da iko to kai ma zanna an hararo a girman al'abarin ko kina kenan da da wasa mutum kai ya yarda ya gayi liman ko su rika yi tare ko ya rika shinkiri game da bin liman a fa'ida ta biyar cewa lalle mamu zai ce rabbana lakal hamdu yayin da liman yace sami Allahu liman hamida ibn abdul bar yake cewa la a'lamu khilafan في أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد kenan zaka ga ana sallah a jami'i ne liman zai ce sami Allahu liman hamida ma mun ce rabbana wa lakal hamd amma in kai ɗaya kake sallah ibnu abdul ya ce to shi bai samu bai ji wani sabani ba wajen malamai cewa mana abinda zaka faɗa cewa zaka yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd in kana sallah kai mi kai ɗaya kenan kana kan sallah kai dai duka zaka yi mi zaka haɗe kai ne limami kai ne mamu amma ana sallah ne a cikin jama'a to liman ya ce sami Allahu liman hamida mamu su ce rabbana wa lakal hamd wannan kenan ga waɗanda suka bambanta a wani su malamai suka ce hatta a sallar farillan kai ma zaka ce sami Allahu liman kai ma mun zaka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd amma zaka faɗa a sirce sami Allahu ka ce rabbana wa lakal hamd shi kuma limamin shi ma zai ce sami Allahu liman hamida a bayyane sai ce rabbana wa lakal hamd a sirce kamar da wasu malamai suka yi ta da wannan yin ibn hajar yake cewa amma shi liman zai ce sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd zai hada waɗannan tsakankaninsu domin ya inganta a cikin sahih bukhari da sallallahu alaihi wasallam yana hadawa zai ce sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd a fa'ida ta shidda yana daga cikin hikimar sanya liman koyi da shi da biyayya kowane shi ne dalilin da aka sa shi hadisin yana nuna mana da suna nuna mana halaccin yin nuni a cikin sallah ko wani salasalama kaga yi da suka yana ya zauna suna tsaye sai musu ishara kiran babu laihi a cikin sallah a kowane dalili ka yi nuni ishara a cikin wani hadisin akwai dalili akan karfafa biyayya ga liman kuma akan gabatar da biyayya ga liman kin akan sauran ayyukan sallah sai da muka cewa wato an saryar da tsayuwa ga su mu tare da iko saboda me saboda biyayya ga liman malice fa'ida ta tara wanda kuma wanda zai koma zuwa ga wancan tamhidi da ya mana a mabudin shi wannan baban ya ce mana wato shi wannan baban Allah ta'ala ya shar'anta mana ita wannan sallah aka sa mana liman don aladabtar da mu a tsora mu akan hanya ta biyayya ga jagorori biyayya ga shugabanninmu ina ta gani da haka aka ake koya maka kowane wuni sau biyar shugabanka kakka yarda ka saba mishi in yayi ka yi to wannan a cikin sallah ne ko ya ce to wannan training ne ake bamu don saboda mai rayuwa ne da gobe tare da wannan jagororinmu ya mun gabatar da wannan ko to shi ne ke cewa kenan fa'ida ta tara wa min huyu ukazu ta hattu mutsa'atil qada wal wula a wannan hadisin ana daukan wajibcin biyayya ga jagorori da kuma waɗanda suke ma'ana shugabanni wa mura'atun nizam da kuma kiyaye tsari ana fahimta tsarin da aka yi aka zo aka zauna aka ga akwai maslaha ta al'umma ba sabawa Allah babu sawa manzo Allah ciki to a ciki ana koya maka biyayya da tsari ko zama misali kamar dokokin tuki da abin hawa ga wannan ce babban hanya shi wanda yake babban hanya kawai tafi shi wanda yake karamar hanya in ya zo ya tsaya in ga babu wani sai ya tafi ko ba ka ba aka ci gaba ma haka yi alamu a yi jan wuta da tsanwa da wata masar masar da sauransu duka mene ne wannan nizam tsari ne akwai samalaci babu to kai a matsayinka na musulmi sallaka da aka koya maka aka tsara ka akan wannan turban a ciki ana makana koya maka tarbiyya ne na bin tsari kaga ya ce liman in yayi kayi kaga wani ai tsari ne da kuma mi dora mutum akan mai biyayya to haka a rayuwarmu ne da gobe aka ce ai wannan ai kaza in ja ta ka tsaya in dan waka huce wajibi ne ko ba ka ba kuma akwai tsaron lahiyarka nawa nawa masu irin wannan take wannan kin kuma wai ne ko wai hada kansu to to shi malai ke ce maka kenan a cikin wannan akwai wajibcin biyayya ga jagorori da shugabanni da kuma tsari tsarin da kuka yi naku na al'umma ko na ka'a da shara a wuri kai wane ne kai a matsayinka na musulmi a wannan sallan ana koya maka ne biyayya dimi za ka rika sabawa wa adamul mukhalafati da kuma ana koya maka wato rashin sabawa kaka zama to kai mai sabawa ne sabawa tsari walin shiqaq ala ruwasa da kuma kin yin biyayya ga jagorori mala ce fa ma hadhihi shara'il ilahiyya ai waɗannan shar'o'in wanda Allah ta'ala ya tsara ya dora mu kansu ai ba su kasance ba illa li ta'awidina ala sam'i wa ta'a sai dan kawai a koya mana ne bi da biyayya kuna hararo abinda ma ne yake so yayi istinbadin wannan a cikin sallah game da rayuwar mu da gobe kenan dan a koya mana ne ji da biyayya wa husnul ittiba da kuma kyakkyawan biyayya wali itilaf da kuma haɗin kai kuma ba haɗin kai a ciki yanzu limanin ya ruku'i mu gaba ɗaya mu a lokaci guda mace ya taso muka taso ya yi salama ya ce assalamu muka assalam dalawa ba haɗin kai babu a yin abu tare to mai sabawa ko ya rigaye shi ko kuma ya riga jinkiri ba samu itilaf ba to ana koya mana ne a cikin sallah a cikin wajen sallah mu kasance haka nan tsintsiya madar minki daya mu kasance a kan tsari malace duka wannan wa bijanibi ta'abbudu lillahi bijanibi ta'abbudu biha lillahi subhanahu wataala wannan kuma duka a sharan idan kenan bayan bauta ga Allah to ga irin daruskan da suke ciki malace wa min a wa ma a'zamul islam wa ma asma shari'ati malaci ai babu babu abin da kai ban kaye da girma na musulunci da kuma daukakan shari'o'in shi kana ga wannan kawai aka tsara sallah da sanya limamin kakali irin ladabtarwan da irin tarbiyyar da take ciki a rayuwar dan adam yau da gobe a rayuwar da shi da jagororin shi to shi malaka cewa wa ma'azamul islam ai babu abin da ya kai musulunci girman daraja wa asma a shari'ati da kuma ɗaukaka da darajar shari'o'in shi wa ajalli adafi da mafi girman irin manuwohin da musulunci yake yake nuwa mala ce waffakan lahul musulmi na tabassuri bidinihim Allah ta'ala ya yi gamankatar ga musulmi game da falkawa game da addininsu wacce ba ili da kuma bin shi fayyajtami'u shamluhu sai ɗaiɗaikunmu da tarwatsewanmu sai ya haɗu wata tawa'adu sufufuhum safin musulmi sai ya zama ɗaya in muka yi in muka bi tsarin da musulunci yake karantar da mu wa ta'alu kalimatuhum kuma kalmar musulmi sai ta ɗaukaka ko ba ka ba amma da tafarrukin da tawaye da musuluncin kawai ya tsaya a kan sallah kaɗai ba a zartar da shi sauran abubuwa shi za ka yanzu musulunci kawai sai dai mulka jin waɗansu suna faɗa ba mu ba amma da za a kiyaye wallahi a yi da gaske wallahi duniya mu za mu faɗa kuma dole a yi amma rashin yin wannan addinin da gaske dishe kamano wannan rauni da kuma rashin kima malam ya ce famal khairu illa fil ijtima'i wat tafahum ai babu wani alkhairi face sai a cikin haduwa da fahimtar juna wama sharru illa bit tafriqi wal ikhtilaf ai babu wani sharri face yana cikin mi rarrabuwa da sabani an gane ko walmira ilbaɗin ma'ana da kuma jayayya kawai na banza Allah ta'ala ya ce wa tsi'ullaha wa rasulau ku musulmi ku bi tsarin da Allah ya zo da shi da manzan shi wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku rika jayayya wannan jayayyan zai haifar da me rashin fahimtar juna rashin zuttuwa sai ku ɗaiɗaice kuma mutuncinku da ƙarfinku sai ya ta yi Allah ce wasu biru ku yi haƙuri a zamna a wuri guda kuma ba a gaba abinda zai ɓata rai yana da wahala babu abinda zai sa ku zauna ku zaman to tsintsiya madarmin ki ɗaya ku cimma burin da Allah subhanahu wata'ala wato ya sa wajen shar'anta musulunci sai da haƙuri da haka wasu biru ku yi haƙuri inna Allah ma'a sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri da wannan kenan su ne abubuwa wanda za a fa'idanta da su a cikin wannan hadisai da aka kenan yana ga insha Allah lokacin namu ya yi sai mu tsaya a nan fatan mafin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلي لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تنبأ نعم
bayyana jinsatul istiraha na'am ya ya kamata kai kana iya yi koya
na'am wai yana tambaya cewa idan mutum yana bin liman limami baya jinsatul istiraha wannan dan zama da ake yi idan an taso daga wato raka'a ta farko kafin a je raka'a ta biyu a inda ba a zama to akwai dan zama kaɗan da manzo yake yi sai ya tashi yin wannan kin sunna ne kenan in ka samu dama ka yi kenan ka zama na ka tashi ba biya wa nema ko ba kai ba babu matsala eh eh na'am eh wani dan zama da zaka yi dan kaɗan ne ka ba zama zaka kai zaman dirshin ba kawai dan gim zaka yi ka tashi kenan ka yi tantance ma ya tsaya ya harkar su ne kai ma ka iske shi wallahu ta'ala ala wa'ala